بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar mu a wannan dare na juma'a wanda shine dare na 17 ga watan Ramadan hijira 1447 ko wanda kuma ya dace da hudu ga wata na uku miladiyar haihuwar annabi Isa biyar ga watan uku haihuwar annabi Isa 2026 a wannan masallaci na sabon kwanta a garin ningi karamar hukumar ningi a ƙarshen najeriya wannan ce ko wannan na ganin yin su to kamar yadda muka sani muna cikin wannan sura sabuwa suratul shu'ara za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah akwai tambayoyi da zamu fara na'am
mai tambaya ta farko yana mai tambaya ta farko tana cewa malam shin a cikin addinin musulunci ya halatta kar a ba mu jariri ruwa har sai ya cika wata shida a gaskiya ban sani ba wallahi
mai tambaya ya gaba yana cewa malam menene hukuncin wanda ya sha azumi dan shekara sha biyar ya ce bai isa yin azumi ashirin da tara ba shi da biyar rama wajen na farko dai ai shekara sha biyar ba shi ne suke ne ba ko kawai mizani shi ne balaga daga lokacin da ya balaga takalif ɗin shari'a musulunci ya hau kan shi wani za ka ga kafin ya gaci a ma ya balaga wani kuma sai ya haura hakan ma na taɓa muku bayani bara sau tari wani lokacin saurin balaga ko yanayin balaga yana da alaƙa da cima ko kuma yana da alaƙa da yanayin waizar gurin da ake zaune yawa idan akwai cima mai kyawu sosai da wadata to ɗan adam ya fi saurin balaga idan kuma yanayi gurin ya zama na cewa akwai danshi bi ma'ana kwari ne gurin kurmi ne an gane to za a ga shi ma ɗan adam ya fi saurin balaga amma gurin da yake akwai zafi ko akwai nau'in talauci da rashin wadata to za a ga dan adam da fi balaga da wuri ba saboda haka shekarun ba su ne mizani ba kawai waɗannan alamomin balaga din fara gashin hamata ko fara gashin mara ko kuma fara ma'ana al'ada ko kuma fara mafarki waɗannan su ne kaɗai yanka ɗaya wanda in an gansu to balaga ta zo amma in dai ba waɗannan ba wani abin da shari'a ta dogara da shi tunda shekaru ba su da ba su ne gaskiya geji ba yawa wannan shine abin da ya dace mu sani in ya faru idan ɗaya daga cikin abin da muka faɗa to shi kenan yanzu ya shiga sahun mutane shi ma kuma alƙalami ya wa kanshi na
mai tambaya ta gaba tana cewa malam shin akwai hisabi tsakanin uwar miji da matar ɗanta domin abin da idan kama ‘ya'yanta mata za ta jawo shi shi take yi matan ‘ya'yanta maza
to akwai hisabi mana sosai kuwa ai ba magana ma akwai hisabi ai ba da an za a sami hisabi ma tsakanin mata da miji balle kuma uwar miji kuma ga wani fawar uwan miji akan matar ai bata kai fawar miji akan matar shi ba ko to ta miji da mata akwai hisabi tsakanin su saboda ta uwar miji ita ma sai ta shirya
mai tambaya ta gaba tana cewa malam menene hukuncin namijin da zai ɗauki kwanan matarsa da kai wa ɗaya matar
wannan sunan shi azzalimi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayan Allah da sai adalci Allah ce ko mai adalci saboda haka duk wanda aka wayi gari ya jagoranci mutum biyu ya karkata wani bangare hadisin manzo Allah ya ce zai zo ran alkiyama shakin ma'ana gefen jikinsa bangare daya ya shanye ko kuma ya rube sakamakon wannan zalunci da rashin adalci da yake yi saboda haka namiji ji tsoron Allah daban kwana dole ne abinda ba dole ba shine kusantar iyali an gane shi kusantar iyali in ka je ɗakin ta ba dole sai ka kusance ta ba wannan ya danganci buƙatar ka ko kuma ya danganci irin jan hankalin da ta yi maka ko kuma irin kayan da ta sa maka ko kuma irin san da kake mata da kaunar da kake mata an gane amma dai kwana dole araba su kai da kai sai dai inda yaddarta da amincewarta amma in dai ba da haka ba to wannan zalunci ne kuma Allah zai bi mata haƙinta ko a kusa ko a nesa
mai tambaya ta gaba tana cewa malam ya halasta mai ta kaba ta yi tafiya tsawon kwana uku bayan ta yi arba'in
mai takaba ta yi tafiya mhm na kwana uku
kuma sati bayan ta arba'in a'a ka ka ta ku da wannan ka ce mai takaba kuma ka ce bayan ta yi arba'in mai inda shi ne Eh?
ta yi mata kaba mai takaba take cewa shine mai ya halasta ya halasta mai takaba ta iya yin tafiya wani gari na kwana uku ko sati in ta yi arba'in
to mai takaba tana da kwana arba'in ne da ba ani ba sani ba ko arba'ata ashhurin ko wa ashara shine gejin ta ko yau tun da bata kai arba ta ashirin wa wa ashara ba ta ga ai tana cikin ta kaba har yanzu bai halatta ba gaskiya sai inda larura ba za ta je kasuwa ba ba za ta je wani taron barka ba ba za ta je dubiya ba ba za ta ko ina ba kawai abin da ya fi ko tana aiki ba za ta aiki ba an gane abin da ya fi da ta kawai laruri a waye gari a ce gidan nan akwai maciji ko a waye gari a ce gidan nan akwai wani abin tsoro ko a waye gari a ce ba ta da lafiya an gane ko to duk waɗannan su za ta fita amma in dai ba rashin lafiyar kanta ba ba kuma an waye gare gidan da matsala ba ba kuma mai lallau ɗin mai mai gidan ba ne ya matsa sai an bashi gidan ci ba to duk wannan haramun ne ta fita ba daidai ba ne ba ko ba wata ne ko ba shi da lafiya
mai tambaya ta gaba tana cewa malam ni ce ina al'ada amma na san ba kyau ɗaukan alƙur'ani ko ka taɓa shi da tsinki ko ya malam to ina cikin tafiya sai na gan shi a kan bola kuma ba kyau ka bar ayar Allah kan a waje mara tsarki to malam me hukunci na ba ki da laifin komai kin kyauta kin yi daidai tunda ai da taɓa ƙur'anin kina jinin al'ada da barin sa a cikin najasa wanne ne ga kuma matsala ai da ta kaba kafu da raina wajibin ko idan matsalali ne suka haɗu sai a kalle me ya fi sauki a ciki to yana sa- ma'ana ki ɗauki ƙur'anin kina da kina da jinin al'ada al'ada ta ce ko yau ko kuma ki bar shi a cikin ƙazanta to kaga wanda ya fi girman matsala shine barin ƙur'ani a cikin ƙazanta saboda haka sai ki haƙura da wancan ɗin sai ki ɗauki ƙur'ani ko da ya kama ma za ki ɗauka ne ki tafi da shi gida a riƙe a hannunki duk babu laifi tun da laruri ne wannan an gane kuma ai ga masu cewa ma ba za a karanta shi din ba ai suna cewa kamar a kamar wanda take mai tilawa qur'ani malamin qur'ani wanda kuma za ta yi jinin al'ada kwana hudu bakwai suka ce babu laifi ta karanta an gane ko ko ta dauki wani bangare da alqur'ani da wasu ne suke cewa baya halatta ta dauki duka sai dai juz'i to da suka ce wasu malamai suka ce to ya aka so halatta mata juz'i amma ku karanta mata baki daya suka ce tunda kun halatta mata juz'i dole duka ma ku halatta mata idan akwai lalurar duka wannan shine in dai akwai rayuwar ɗaukar za ki ɗauka ko an zo fatawa a gurin ki ko hadda kike yi ko makamancin wannan babu laifi ana abin da ba a so ne da gangan da gayya ba wani uzurin komai an gane wannan shine ba a so
na gaba tana cewa wato na gaba tana cewa malam don Allah ka yi wa yayin na nasiha game da yawan zargi domin ba su gawo ba wani zai ba su labari sai su yi hukunci a kai ba dama mutum ya fita sai su ce ya tafi wani wajen ya ji ya tsaya na hira
to kuma ya yi ku tsoron Allah Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ko inna sama wal basara wal fuada kullun ulaka an mas'ula saboda haka mu ji tsoron Allah kada mu ce mun gani alhalin ba mu gani ba kada mu ce mun ji alhalin ba mu ji ba an gane ke kuma sai ki kokarin kawo da kanki inda za a tuhumce ki ko ba haka bane ba kuskure ne mutum ya jefa kansa gurin tuhuma to ke kuma a matsayin ki ba kya san a tuhumce ki to sai ki nesa da tuhuma din dan abin da zai ja a tuhumce ki sai ki nesa da shi ko kuma yayin tafin tsoron Allah kar ku gani kar ba ku gani ba ku ce kun gani kada ku gine akan zargi kada ku gine akan zato ba a yi wannan kuskure ne sai ran da abu ya bayyana a gare ku wannan za kamata ku ɗauki mataki kuma ku yanke hukunci amma inda idan ku bai gane muku ba to kuskure ne to ke ma sai ki kanki fada a rage zuwa fita ita ma fitar biya amfanin ta ita ma ta ra ba ta da amfani wasu lokutan dan adam shi ke ja a zarge shi an gane ko za ki fita da yamma ki yi kwalliya kuma za ki je ki jima ba ki dawo ba kuma haƙƙin su ne su kula da ina kike zuwa da ba kike mu'amala wannan haƙƙin yayi ne su kula da ki ba za a baki sasa kai ba an gane ko ki je ki cika ranki ba baka ba ai in ta chabe kuma kansu za a dawo an gane ko kamata duk inda zaki sai kin faɗa musu duk inda zaki sai kin faɗa musu in sun auna kuma sun ga gun ko mun dacewar gurin idan fice mutun ya ce ba zaki ba ba shikenan ba duk wanda zai zo gurin ki kuma sai sun san waye wannan sun yi daidai zargin da ya ba shi da amfani amma dole su baki kariya haƙƙin su ne Allah ya dora musu dole su kuma kula da shi ke kuma sai ki tsoron Allah duk inda bai zama dole ba ki haƙura ba shi kenan ba ai shegartakun naku ne mata yana da yawa idan ba wannan hanya aka bai muku to sai da kun shar kun shi fudo mutane a wanda ba za su iya ba Allah ya sauke ku kula da yawan ku sosai ke kuma ki tsoron Allah ki taki rage ko kuma ku kula amma ban da zargi sai abin da ya bayyana a gare ku
mai tagar tana cewa malam a yi ma yaran mijina nasiha a cikin azumi sai su je gidan makwanciyata ta kunna musu kiɗa suna rawa har da cire riga na musu fada sun is daina to yana ba su eh ai ba marayu bane ba ko kuma ba sai marayu bane ba fada wa ban sai da uban lusari ne kuma idan kuma uban lusari ne ya za'a eh a ta tunan saboda haka inda ya bana na faɗa masa wajibin sa ne dauki mataki inda ɗauka ba kuma to kaga ya zama sakarar uba kenan ke ba za ki iya ba Allah ya fi ƙarfin ki in ƴaƴan ki ne za ki kama ki zane su to amma yanzu in kin da ke su sai ku miki rashin kunya in ba ka tare akai ba to faɗa baban su ga abin da ƴaƴan ku suke yi ita ko matar makoce ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin mata ce har marin ta ya taɓa yi to kaga ya taɓa marin amma da laifin uba ne wallahi laifin uba ne matar ubanka kuma har a ce lalata ta kai har ta kai bare ta kaga ai babu tarbiyya a nan gurin Allah ya sauke sadakar uba ne Allah ka kiyashe mu
sai mai tambaya na gaba yana cewa malam menene addu'an karatu na yara
a a wata addu'a gaskiya ban san wata addu'a guda ne ba gaskiya ban sani ba na san dai ana yawan tushar zuma da zaitun yana gyara kwakwalwa da makamancin haka amma ban san wata addu'a guda ɗaya ba wacce aka ce wannan Allah ya bada dan karatun yara kawai dai ni na sani in ana son karatu ya zauna da hada a nisanci kallon abin da yake haramu tun daga isa imamu shafi'i ko inda yake tashi kawatu ila waki'in ko suwa hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun min allahi fa inna nura allahi la yuqali asi ilimi yana zama ne idan an karanta sabon Allah ilimi yana kin zama ne idan ana yawan kallon sabon Allah to yanzu kuma aka sani za ka tada cewa wayan su aron mawayoyi ne a hannun suna ta kallon finafidai ko suna ta kallon tiktok ko ba haka bane ba ko suna kallon youtube to tsakani da Allah ina hadda ba ta zauna da wani kallon youtube ina hadda za ta zauna da kallon wadannan abubuwa dole sai ya yi mai kokarin qur'ani ya zauna akan shi da ilimi sai ya karanta waɗannan abubuwa
na ƙarshe kuma mai neman addu'a ne ta ba da naira dubu ɗaya a saka a asusun marayu domin Allah ya gafarta wa mahaifinta ya fi masa yanzu to Allah ya gafarta wa mahaifinki abin da kika bayar domin shi kuma Allah ya karba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل Now, jiya na karanto mana kaɗan, na yi mana bayani kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakanin Fir'auna da annabi Musa alaihi salatu wassalam, tun ma kafin Fir'auna ya sadi ya barin Musa ba na Misar, da kuma irin yadda annabi Musa ya tafi da zaman da ya na shekara goma da kuma kama hanya da ya zai dawo garinsu da abin da ya faru. To shine za mu ci gayar da kuma abin ma'ana a ƙur'anance. bimana a karance Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idna da rabbuka Musa ko aka tuna ya Muhammad lokacin da ubangijinka ya kira annabi Musa inda ya ce masa ani'til qaumaz zalimin ka je ka wa'azanci waɗannan mutane a zalimai fir'auna kenan da mutanensa su waye qauma fir'auna ko ala yattaqun bi mana mutanen fir'auna ka je ka bada musu saƙon da muka aiko ka ko Allah zai sa sai tuntuntune su tsoron Allah. Qala rabbi inni akhafu an yukadhibun yace ya ubangiji ina tsoron in naje kar su karyata ni wa yadhiqu sadri in samu kuncin kirji saboda bakin ciki wala yanfalaqu lisani kuma harshe na ya kasa fitowa fili su kasa fahimtar me nake faɗa inni akhafu an yukadhibun ina tsoron kar su karyata ni saboda in sun karyata ni zan samu kunci da damuwa kuma sannan ina da matsala akan harshe na fa arsil ila harun bimana ka aiki annaba ka sa annaba haruna bimana ka dauki haruna ya zama zai kasance ridian bimana mataimaki waziri na ba tafi ma'ana bai daya baki daya malamai suke cewa babu wani a duniya da aka taba roƙon masa annabta kuma aka bashi sai annabi harun ai kun ga annabta ba roƙo ake ba ko ba kuma wata kalwa ake shiga ba a ba da annabta ba kuma wani zikiri ake yi na tsawon shekaru ba a ba da annabta kawai ana ba da annabta ne gwargwadon yadda Allah ya ga tsarkin zuciyar bawa gwargwadon yadda Allah ya ga hasken zuciyar bawa kamar ya faru sai da su mana ko na saboda wannan kin karɓar saƙon da Allah ya aiko shi zai sanya masa kunci kuma zai sanya masa damuwa wannan yasa ya roƙi Allah ya ba annabi Haruna ma'ana manzanci shine malamai suka ce ba wanda aka taɓa roƙon masa annabta ya samu sai annabi Harun yake cewa lahum alayya dhanbun kuma suna da zunubi a kaina bi ma'ana suna kallo na a matsayin mai laifi me kallon da suke mishi in za ku iya tunawa jiya na karanta mana ko na mana bayani inda annabi Musa alaihi salatu wassalam yana ya fito yana yawo a cikin gari sai ya ga mutum biyu suna rikici ɗaya ɗan ƙabilar ɗan banin Isra'il ɗaya kuma ɗan ƙabilar Fir'auna ko gare rabiya ya mutu to wannan shine zambin da annabi Musa yake magana shine yake cewa lahum alayya zambun suna kallo na da laifi a kaina fa kafu an yaqtulun ina tsoron kar su kace ni yaya annabi Musa ya fahimci cewa wannan girman laifin nashi ya kai a kashe shi ai saboda wannan mutumi da ya zo min aqsal madina da yace innal mala'a ya atamiruna ko eh innal mala'a ya atamiruna bika cewa to fa ya Musa cabinet manyan gari sun zauna fa a fadar Fir'auna a kanka bi ma'ana an yi zama domin ka ko dai a kashe ka ko kuma a kore ka daga wannan gari na Masar saboda haka ina baka shawara ka fita to shine annabi Musa ana yake cewa suna kallo na da laifi a kaina fa akhafu an yaqtulun ina tsoron kar su kashe ni an gane ko sakamakon menene sakamakon wancan laifin qala sai Allah ya ce kalla bari fa zahaba bi ayatina to kun ga a wancan afaha da yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ya akai aka tabbatar Allah ya yi wa annaba Harun annabta da Allah ya ce ƙar'uci ta su'ulaka ya Musa. An baka duk waɗannan abin da ka tambaya an amince, daga cikin abin da ya tambaya akwai annabi Musa ya zama annabi wazirinsa. To, tun da duk ba a yi togaciya ko ɗaya ba, annaba Harun yanzu mai shi kenan. Ya zama annabi ko ya tashi daga farar hula ya zama daga cikin ma'ana annabawan Allah. to a can haka amsar ta zo qad utita su'laka ya Musa nan kuma ai da ya ce ubangiji wa waydi usadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun me Allah ya ce kalla fazhaba wannan fazhaba shine dan uwan can daha qad utita su'laka ya Musa ina ba da hanzanci abin da kyau tunda Allah ya ce fazhaba ai da Allah bai yadda annabi Haruna Allah bai karɓi roƙon annabi Musa ba, da harunan da annabi Musa ya roƙa, da Allah ba zai ce fazaha ba ba. Tun da yanzu Allah ce fazaha ba wannan alifin ta suniya ce, alifin ne mai nuna menene mutum biyu. To kaga wannan nasi ya tabbata haruna ya tashi daga farar hula ya zama shi ma annabin Allah kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam. Ina bata an gane, Allah ce kalla fazaha ba bari bi ma'ana wancan abin da yake tsoro damar sauta ne malamai sun ce kalmar kalla ko bar tana kora abin da ya gabata ne ba haka ba ne ba me annabi Musa ya ce walahum alayya dhanbu wa akhafu an yaqtulun sai Allah ce kalla a a ba za su kashe ka ba fa za ba bi ayatina ku tafi da ayoyin mu ku tafi ku kuma da ayoyin mu inna ma'akum mustami'un muna nan a tare da ku muna saurarawa to anan kamar da na faɗa a baya ka ganin Allah cewa inna haƙiƙa mu musuwa kenan musuwa mu su Allah kuna tsoron su faɗa ne mu Allah ne ce kalla ko faɗa ba bi ayatina ku tafi da ayoyin mu wa yake ce ayoyin mu dinnan to da kuma yace inna me kenan haƙiƙa mu mu su Allah ko Allah wannan ana faɗar jam'i ne don girmama kanshi haka fuqaha malaman balaga suka ce li yu'azzima nafsahu ko dan Allah ya girma kanshi shi yasa ya ba kanshi ma'ana lafazin jam'i inna ma'akum haƙiƙa muna tare da ku wannan wace irin tarayya ce ma'iyya ce ilmiya ko iya ce zatiya amsa anan gurin ma'iyya ce ilmiya ko ma'iyya ce ta ilimi da sani amma ba ma'iyya bace ta zati shi Allah ai la ya tajazza Allah baya kasuwa an gane tunda tunda waccan aya ta ce mutum zai ba za su gane ba sai Allah na ukun su uku ba za su ba Allah na hudun su sannan ga wani hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa mastama qaumun fi baitin min biyutillah wayansu mutane ba za su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba wato masallatai suna karanta ƙur'ani suna darasi a cikinsa face Allah ya aiko musu nutsuwa Allah ya aiko mala'iku an gane ko to kuma Allah yana tare da su to kaga wanda ma wace irin tarayya ce ita ma ilmiya ce ba zatiya ba kun fahimci abin da ke ko don in ka ce Allah yana ko ina to ka karanta Qur'ani ka kuma karanta sunnar manzon Allah ka karanta aya ɗaiɗai har guda goma sha shida an gane ko da ayoyin wanda suka tabbatar Allah yana sama da bayansa da ayoyin wanda suka tabbatar Allah yana kan al'arshi shi an gane to duk ka karanta su kuma ka koma bangaren hadisan manzo Allah ma ka karyata an gane saboda ka kai yanzu in an ce Allah yana ko ina Allah yana gidan giya Allah yana gurin yan caca Allah yana kaza a'a amma ilimin Allah dai yana ko ina to shi yasa ya ce ma'ana inna ma'akum kamar yadda Allah ya faɗa annabi Nuhu ko tajri bi a'yunina ko tana gudana ne akan menene idanuwan mu da kuma can inda manzo Allah ya faɗa maka siddiq ko cewa la takhaf ma zannuka bi sunayn Allahu salisuhuma me tsammaninka mutum biyu Allah na ukunsu Allah na ukunsu a menene a zati Allah na ukunsu a ilimi an gane fatiya fir'auna fa qula inna rasulu rabbil alamin Allah ce fatiya ku je gurin ma'anawa fir'auna la'anatullahi alaihi fa qula ku ce masa inna rasulu rabbil alamin to anan nan kuma ku kalla da ya ce ku je gurin fir'auna fa kuna ku ce mishi inna mu me ya kamata kalma gaba ta zama eh shi ma sai ya zama jam'i inna rusul rabbil alamin da haka ya kamata lafazin ya zama tunda in tunda yace hakika ku ce ku faɗa masa ku dinnan cewa manzannin ubangijin halitta ne a'a sai Allah ya ce ku je ku ce masa kai manzan ubangijin halitta ne to sai malamai suka ce ai kowannensu bi ma'ana faƙula inna rasulu rabbil alamina bi ma'ana kowanne zai faɗa da musa da haruna wannan yasa ayar ba ta zo da jam'i ba ta zo da ifradi da mafradi kun gane abin da ke ko tunda kamata ya Allah ya ce kamata ya lafazin ya zama faƙula inna rusulu rabbil alamina an gane ko sai ba a faɗa haka ba sai aka ce fa kula illa rasulu domin rasulu ɗaya kenan rusul kuma da yawa to kamata da lafazin sai zama cewa haƙiƙa mu manzannin ubangijin halitta ne amma sai aka ce haƙiƙa mu manzan ubangijin halitta ne bi ma'ana kamar kowanne Allah ya wakilce shi ne tsakanin Musa da Haruna ya yi magana da karan kansa inna rasulur rabbil alamina shi ma ya ce inna rasulur rabbil alamina na fatan kun gane Allah ya samu dace saboda haka ga sako nan wanda Allah ya aiko annabi Musa da annabi Haruna ko za su faɗa me suke cewa an arsil ma'ana bani isra'il قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين
na'am kun gani ga sakon da Allah ya aike su za su fara isarwa Allah ya ce to in kun je ga abin da za ku faɗa masa an arsil ma'ana bani Isra'ila ka sakan mana kabilar bani Isra'ila ta garin ka baki daya mu koma mana Falastin da su baki daya tunda ya rike su yana gana musu azaba tsawon shekara ar- ɗari hudu an gane ko tsawon shekara ɗari hudu kullum azaba daban azabar yau daban su ne kiwo su ne noma duk su ne duk wani aikin wahala su suke yi saboda kawai ya ɗauke su menene a matsayin bayi aƙalla kuma an ce yawansu ya kai dubu ɗari shida da talatin kaga suna da yawa kuma shekara ɗari hudu an ɗauki ana ana wannan azabtarwa to ka sakan mana su waɗannan ƙabilu za mu fita daga ƙasar masar mu koma falastin ƙwala sai ce alam rabbi ka fina walida to ka gani kullum duk wanda baya son gaskiya ko kuma yanzu fa magana ake faɗa masa ga abin da ake faɗa masa me ya kawo kuma gori me ya kawo tuna baya ai ai ba bukata kawai ga sakon da Allah ya kuma gurinka ya rage yes or no zaka amsa ka sake su ko ba za ka yi magana kenan kawai an ce ga sako Allah ya ce ka ba mu banu Isra'ila baki daya sai ya ce a alam rabbika fina walida ba mu rike ka ka zauna a gurin walida bi ma'ana kuna sabiyyar baka zauna ba mu rike ka kana yaro ba eh ka manta anan fa ka girma wa labista fina min umrika sinin kuma ka zauna tare da mu tsawon shekara 30 kamar da na faɗa mana jiya ku kalli tsari da hikima ta ubangiji ko ka kalli abin da yake tsoro kuma shine ya cin mashi nan za a ga wasu yanzu ba su hawa mota tsofi kuma sai mota ta kashe su eh za ka yi tuna wani can shi ba zai hawa mota ba kuma sai mota ta kashe shi ko ba zai hawa jirgi ba kuma sai jirgi ya kashe shi ai ba ka yi safar shi kaddara Allah ba ai tsarin Allah ya riga ya gudana kan bawa kawai sai dai ka roki abin ya zo maka da sauki amma duk abin da kake tsoro ba tsoron bane zai hana kare same ka inda tsoron ne yake hana kare same ka yanzu ba ma tsoron hisabi a'a ba ma tsoron azabar kabari ba ma tsoron rikicin alkiyama to har da Allah sai hana abin ya same mu kenan shi kaga tsoron ka karka za ya faru ba shi ne hana faruwar abin ba in ka ga bai faru ba dama fil azal Allah bai rubuta zai same ka ba in ko ya same ka dama duk wani kokarin ka shige da bici ba zai hana ya same ka ba ashe kenan idza jaa ma la budda minhu fa marhaban duk abin da ba makawa sai ya zo to in ya zo marhaban da zo shi ba yadda ka iya an gane to shine yasi Allah yake ci yake cewa wala bistafina min umrika sinin ka zauna tsawon shekaru 30 tare da mu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina kai aika aikanka abinda ya raya ma kai ka zama daga cikin ma'ana mai jahidina wannan wasu malamai suka ce wa anta min al-kafirina ai wa anta min al-jahidina kana daga cikin ma'ana masu jihadi da abin bi ma'ana kana inkari ko kuma ka je ka aikata mana abin da yake ma'ana ba daidai ba qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin ai na aikata wannan abin ne a lokacin ban san shari'a ba a lokacin ina cikin jahilci ne ma ba bata za a fassara da shi ba ko tunda jahilin annabin Allah ne ba za a kawo kalmar bata ba akwai abin da yake na alkunya ne ba za ka danganta shi ga annabin Allah ba qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin na aikata wannan lokacin ba ina kai shari'a ban san hukuncin ba saboda haka bai kamata a mu ma'ana kaman da wannan laifin ba fa farautu minkum lamma khiftukum sai na gudu na kaura lokacin da tsoron ku ya kama ni saboda kar ku kama ni ku mun ta'addanci fa wahaba li rabbi hukman to wannan tafiyar da rai na gudu na baku to kuma sai Allah ya bani annabta hukun bi ma'ana huna bi ma'ana annabta wa ja'alani min al-mursalina kuma ya sanya ni daga cikin manzannin sa na duniya da ya aiko saboda kai yanzu dai gashi na dawo ga ni kuma tare da kai kuma waccan magana da kake cewa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya malamai sun yi sabani guda biyu ko dai wannan kalmar ikirari annabi Musa yake yi da abin da Fir'auna ya faɗa haka wasu malaman suka tafi akai wasu kuma da suka ce a'a ba ikirari yake ba inkari yake yi an gane to idan mun dauke ta ikirari cewa sai Allah fassara wa tilka ni'matu tamannuha alayya to ai wannan ni'ima da kake mun gori da ita to kai kuma ai jefe guda kai kuma abbatta bani Isra'ila akai kuma ka abartar da bani Isra'ila kabilata wannan in mun dauke shi a matsayin ne a matsayin ma'ana a ikirari in mun dauke shi a matsayin kirari annabi sai ya ce to ai menene me ya kake faɗa waccan ni'ima da kake faɗa cewa ka mini na kabanci kabanca to kai kuma muqabil gudi guda gefe ɗaya abbata bani isra'il ai ka mutu da kabila ta kaga an yi wannan kenan ba ma magana wawan sai dai ma'ana tu ma'ana 20 ko 70 ma ba haka bane ba saboda ni ka azo ka ba da ni'ima ne kadai amma ka azartar da kabila ta tsawon shekara 400 kuma wajen su 600 ko 500 to kaga wane ne wane ne in bashi ne aka biya shi to wannan kenan in kuma mun dauka a matsayin ma'ana inkari annabi sai inkari cewa a watilka ni'matun sai a kaddara wawi a nan gurin a watilka ni'matan a watilka ni'matan tamannaha alayya yo wannan ni'imar da kake magana kanta mecece ita akan abin da kai wa bani Isra'ila saboda ka duk wajen bai ne zai daukuwa qala fir'auna fir'auna yace قال فرعون وما رب العالمين to kun ga ashe ina fir'auna ya samo wannan kalmar rabbul alamin ya ciro ta ne a maganar waye annabi Musa a ina ya faɗa haka da Allah ya ce fa'ati ya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin to shine sai ya dawo masa da wannan lafazin an gane ko sai fir'auna ya ce to wa ma rabbul alamin wannan daman tun farko shi ya kamata fir'auna ya tsaya yayi magana ba wa'ancan abubuwan ba to wane ne rabbul alamin waye ubangijin wannan al'alam din al'alam kullu ma fi walla alamun duk abinda ba Allah ba alam ne ni alam ne kai alam ne mala'iku aljanu duka bishiya ruwa tudu an gane ko wannan fi watan da wannan abin duk alam ne duk abinda ba Allah ba ana kiran shi alam in an ce rabbul alamin ubangijin halitta baki daya ko kuma ka ce ubangijin kowa da komai ba shi kenan ba in ka ce ubangijin kowa an gama kai kowa ce bishiyar ka ma kowa ce fitilan nan ma kowa ce kuma ka ce da komi kowa da komai duka ka gama komai kenan kenan rabbul alamin ubangijin kowa da komai to wa ma rabbul alamin me waye to wannan rabbul alamin din to shi sa malamai suka ce a nan gurin fa tambaya yake yi ta ashi ta bi ma'ana anwa ba yana tambaya bane ta wace guda daya da kamata yayi ce ma'ana man rabbul alamin an gane ko qala fir'aunu wa man rabbul alamin to wannan shine zat yana nufin ma'ana bil zat wannan guda ɗayan waye amma sai karkasa abin wa ma rabbul alamin an gane to ga amsa nan annabin Allah zai bashi قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين
na'am to yanzu ku kula da amsar da annabin Allah ya bashi qala sai ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma yanzu ai fir'auna yana tambaya ko to waye wannan wanda ya aiko ku wanda kuke kiran shi da rabbul alamina sai ya ce gashi tunda kirkire ai ba zai ce gashi ba ko amma bahaushe yake cewa in ka ji gangami ai da labari haka ne to yanzu tunda kai kana ikirarin kai ne Allah har kana cewa ana rabbukumul a'ala haka ne kamar da magana a waccan sura Allah ce fa akhadhullahu nakala al-akhirati wal ula sai Allah ya damƙi fir'auna laifin farko da kuma laifi na biyu ne laifin farko da yace ana rabbukumul a'ala an gani ne da ubangiji ku waye madaukaki to kaga in mun dawo nan gurin da Allah annabin Allah ya ce rabbus samawati shine ubangijin sammai to kaga yanzu fir'auna ne dawo hankalin shi an gane ko kun gane me nake nufi ai ce masa yayi to waye ubangijin halittun baki daya sai ya ce shine ubangijin sammai to yanzu ai fir'auna ne ga kamar an zage shi ma ko ba haka bane ba ya'a yanzu kai ka ce kai Allah ne to ubangijin sammai shi ya aiko mu to kai ne kai ne to kaga jikin shi zai zai faɗa masa kuma wal ardi kuma ubangijin kasai kai ne fir'auna to ya kai bambai kenan allolin akwai guda biyu to yanzu sai a kafsa a ga waye fi karfi aruni ma za ka lakata ya fir'aun ne ubangijin da ya aiko ne shine mai sama shine mai kasa kuma kai ma shi yayi ka to kai baɗa mini ina taka saman ina taka ƙasar kuma kai ma ina taka halittar in ba haka ba kenan annan musa ya- ya zama shine wina fir'aun ya zama shine ruza ba haka bane ba to da bar gani sai ya ce ma bai noma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa wannan duniya kenan in kuntum muqinina in har ku kasance mutane ba na masu yaqini masu ne koyar da Allah qala liman hawlahu ala tasma'u ala tasma'un ala tasma'un to na la nuna hausa bai kamata ba da kenan wata ya ce da fadawansa da manya-manyan dogarai su ne na gefansa kenan ko ala tasma'un da Allah ba ku mamaki ba kuna ji ba a wannan tasami'u wannan mana ala ta'jabun ba ku ba ku mamaki qala rabbukum to sai annabi Musa ya faru kaga yanzu duk wanda Allah ya sa zai hankalta zai hankalta ai wani abada idan sa alfe yake saboda fir'auna shine superpower haka ne ga kuɗi ga mulki ga dabberanci kirkiri an allantar da shi to amma yanzu ku audience da kuke guri kun yi an a fir'auna mai gidan naku mai cewa shine Allah amma yanzu ya tambaya waye rabbi din an ce masa ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su fir'auna nan Allah ne ya kamata ya nan gurin eh a'a da ya kamata ya ba su ba da yanzu kunna me ya kamata ya fir'auna nan gurin a ta da ƙarya ne sama da ƙasa ta wuce ai haka kamata yi sai mun ai mulki shi ne ai haka kamata yi na ƙarya ne ba mulkin wani bane ko kuma mulkin wani ne ni wani ya wani shi ne kamata ya ɗauka da kamata ba annan musa kenan an gani ko tun da aika abin da yake faɗa kuma da abin da aka faɗa masa to ba anan ka taɓa ba to ai yanzu ya mayar da akala idan da ba da ba wani yana gengedi ko yana mai shari to sai ya ce ku mutane ala tastariqun ko kuma yanzu ba kwa mamakin wannan magana tashi to kaga yanzu wa ya taimakawa wa ya taimakawa annabi Musa yanzu an jawo kuma a shi don su zuwa ga annabi Musa to kuma da sake musu ko kuma bayyana an gane ko kana sai ya ce rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalina kun gane kima wannan magana kuwa ba ku gane ba ayya ayya kamata ku gane hikimar wannan magana shi ne shi ba yana cewa shi ne ubangiji ba to yanzu ai kun imani idan ba ban ka sa fir'auna ne to kakan ka ko waye yayin fir'auna ne kakan ka kanka ko ba ban fir'auna ne to idan wannan ku yanzu ya ce shi ne ubangijin ku to ubangijin iyayen ku ne waye shi ba ta kwatar magana ba kuma ta abin da kyau wannan hikima ce annabawa ai idan yanzu ai ni na rubuta mutum yanzu ai ne ubangijin ku ne ne kaza zai iya ba ɗan Allah ce shi halitta su haka ne to mun ji to amma iyayen mu da kakannin kakannin mu kuma a wancan ba waye ubangijin nasu in yanzu kai ne ubangijin mu na wannan ɗan mai shekara ɗari ko ɗari biyar ko shekara duk wani kaddara to iyayen mu ɗan da kuma ba ubangijin su to shi ne annabi musamman ta turara ya ce rabu kun kun kun dinna fadawa ubangijin ku wa rabu aba in kuma alawai nan ubangijin ku iya ku da farko wani da wani da a can kuma shi da yana da to ka ga madi kuma ba yanzu ba su ba in ne kuna da hankali na guda ne tunda yanzu da shi misali Oga ya an tambaye shi ya tambaya waye ubangiji an ce ubangiji sun mai da kasai kuma yana da ya ce a ba ku mamaki maganar sa ke nan mutum abin da yake faɗa ba an da lamu da wajen ku ko ba ka bane ba sai ke da ubangijin ku ku amma ku ku ubangijin ku ku ba da ba bai da nan ba kuma sai ce ubangijin iyayen ku da farko to yanzu na wannan kai ka ci sa can bayan ma tun ai sun yi mai da ba fir'aunin bane ba to a wannan lokacin kuma da cikin duniya kaga ai tunanin ya fadi kenan ta duniya ta daura ba ta ba wanda ya yi ta su iyayen iyayen na da baya waye su wani wani da su to ubangiji da wanda Allah ba so ma yake so ko da an zana ba da labari ubangiji gaskiya ne yake su kuma shi wanda ba ta fara an gane to shi ne Allah yake cewa ka faɗa musu ubangiji su ubangiji kuma iyayen sa ba ku hala inna
rasulakum alladhi أرسل إليكم لمجنون za ka ta bace duk da ka dace a sa duka ko dan iska ko da wani ka dama wai wannan ka ai kai ne ko kuma fafadan mu ne ko dan aiken mu ne ko da shi yake korawa wannan ba magana ba ce ko ba da wani ba wannan ai ba kunta ba ce ni na zo ina faɗa maka abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce kare ni da kunta kawai kai ma ka wanda Allah ya ce manzon Allah ya ce amma da alƙawariya ko barki ba ta zama gaskiya ba ina ba ta fahimta abin da kyau kul hadu subhanakum in kuntum sadiqin kawai ni na ce Allah ya ce kai na kai ka ce Allah ya ce abin da amma yanzu an ce kawai mahaukaci ne wannan ban zan da kuma mahaukaci ne na da wannan mutum ce ai ba wannan hujja bace ba da sai ka ba da hujja mai karfi Allah ka kiyaye mu sai ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamad nalan tsaye wannan manzon da aka dauko ba shi da hankali dan Allah ina magana ku kana ina magana ku kana ba hada magana ba komai to kamar cewa annabi Ibrahim ne da kuma ma'ana wannan sarki ko don shi da shi ba ya ce ya ce rabbi yuhyi wa yumiitu ko ya ce ni ma yuhyi wa yumiitu sai ni ma shi ma ce shi ma yuhyi Ana wa yumiitu uku.
ana ubayyi wa umiitu ya ce waye ubangijinka annabi Ibrahim ya ce ubangijina shine mai rayawa kuma shine yake kashewa ya ce ai ni ma ina rayawa ni ma ina kashewa an da kuma su suna guda biyu da an yanke musu hukuncin kisa ɗaya ya ce tafi na sake ka ɗaya kuma ya ce abin da ya musu kai shi to ya ce kaga ni ma na kashe kuma na raya amma kayansa ne ai ba kayansa ba ne ko ba haka bane ba sai annabin annabin Allah sallama tasliman jadaliyan kawai sai ya haƙura a ci gaba da magana a ci gaba da muhawara akwai yan kura za ta zo ai sai to shikenan ubangiji na yana fito da rana daga ya gabas kuma ta fada da yamma to kai ma fito da tashi kai kuma daga yamma ta fada a gabas ba shikenan ba sai ai tun da sai a gwada a gwada bawa da ubangiji na da kai haka Allah ce fa hudal ladhi Kafa.
kafa to ai ƙarya ta ƙare kuma shikenan ba kuma magana kuma ku sa mai duka kawai eh hujja ta ƙare na qala rabbul mushriqi قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من
to المسجونين yanzu kaga kamar yadda na faɗa mana ɗazu annabi Musa ya ce rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalina da kuma inda ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kaga yanzu fa an kora wa fir'auna abbi ba hujja ba kuma ɗaya ne ba da amsa can an ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fir'auna bai ji maganar sa ba bai ce shi ma ya halitta ba ko ya ce a ba na Allah bane ba wani ne ya halitta sannan kuma aka sake masa huduma ta biyu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina shi ma babu amsa to sai annabi Musa ya ƙara qala rabbus sa- rabbul mashriqi wal maghribi an gani ko ubangiji na kuma shine ubangijin al-mashriqu ubangijin ma'ana gabas mai fito da rana wal maghribi ubangijin mafadarta yamma kuma bainahuma da abin da ke tsakanin gabas da yamma in kuntum ta'qilun in dai kuna da hankali to yanzu nan gurin shi ma ai kaga dai mai hankali zai gane ubansu ubangijin su ya kasa ya kasa ya kasa amsa komai ba shi da hujja to kulli kuma wani abu na biyu kala sai ce la il go La in- la in takhasta ila al ghairi la aj'alannaka min al muslimin kun ji ba hujja ta kare to wallahi in dai ka riki wani Allah ba ni ba to zan nike ka da saka a kurkuku kulli har abada to Allah wani ita ce amsa ai ba amsa bace ba kaga yanzu sai dai a zo ya karfi kenan tunda hujja ta kare kaga dai yanzu an masa guduma ɗaiɗaya guda hudu amma ba wanda ya taɓa ka ba da amsa ko ƙwaya ɗaya wannan wani irin Allah ne sullutun Allah ke Allah ya sauki a ganin kala sai yake cewa a walau قال أولو جئتك بشيء مبين ko kenan sai annabi Musa ya ce "Au, to ko da na zo maka da hujja bayyananniya wani abu mai bayyana cewa ni annabi ne shine mai kenan mu'jiza to yanzu ni zan iya zuwa maka da aya mai nuna cewa ni dan aike ne annabin Allah ne to kai yanzu abin da ya kamata kai ma a matsayinka na Allah sun kutukun tunda kai ba dan aike bane ba kai kai ne da kai muke yi yanzu da bet din ana yi ne da dan aike da oga ko ba haka bane ba da Allah da dan aikin Allah ba haka bane to saboda haka tunda kai Allah ne mai zaman kanshi sai to a walau ji'tuka bi shay'in mubin bana zo maka da wata hujja ka kada cewa ni dan aikin gaskiya bane ba in na zo da tawa kai ma sai ka kawo ta anan sai a kwafsa qala قال فأت به إن كنت من الصادقين Fir'auna ba ya tsoro ba shi. Eh zo da eh kawo kawo inda gaskiya kake yi, kawo. Kaga shi har yanzu ya kasa kawowa. Har yanzu ba shi ake bin shi. An gane ko yanzu ya zama kawai ma'ana dan kariya ne. Kariyar ma ya gagara. Kawai hari ake kawo mishi. Ana ta kawo Fir'auna farmaki. Ana ta kawo Fir'auna farmaki. Ana attacking ɗinsa amma ya kasa menene defense. Ya kasa karewa. To yanzu kuma ga wata guduman nan ya ce eh a kawo. To mu ji abin da Allah yake cewa.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء in للناظرين za ku tuna a tsaha ko Allah ya tambayi annabin Allah wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf سنعيدها سيرتها الأولى وضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ko آية أخرى كنت dama a can baya Allah ya riga ya yi wa annabin Zakariya sanda ce a hannun annabin Musa wanda ba a sa- ba a fiye rasa ta ba a hannun mai tafiya a daji me a hannunka ya Musa ya ce sanda ta ce wannan shine iya amsar da annabin Allah ya kamata ya bayar wa ma tilka bi yaminika me a hannunka na dama yace sanda to kaga duk wani abin da zai biyo bayan wannan kuma da zance ne atawakkau alaiha ba a tambaye ka ba wa hushu biha ala ganami ba a tambaye ka ba wala fiya ma'arifu qura ba a tambaye ka ba duk da dan santin magana ne eh kamar kai ne ka je gurin babbai dan baka dawa sai surkulle ka ɗebo wannan labarin ka zuba ka ɗebo wannan labarin ka zuba ba haka bane ba to annabin Allah daɗin magana da ubangiji sani an gane sanda ta ce ina dogara da ita ina karɓa dabbobi na abinci kai tana da wani amfanin ma bayan haka a guri na Allah ce jefa da ita sai jefar kawai ta zama ƙato kururuwa annabin Allah sai ya furge ce la la ya khabu ladayyan annaba ba ta tsoro a guri na kurra wala ta kama ta ka tsorata sanu'idu hasirata ula za mu dawo da ita ma'ana yadda take a farko amma dai yanzu ma'ana damke ta kaga annabi kenan jarumi ne ko duk annabawan Allah jarumai ne ba nusare bane ba in kaga shugaba nusare ku cire shi shi yasa da mai na da sifar shugabanni ma'ana ya kasance alqawiyyu mai karfi kar ku dauki shugaba shi a majika ku dauki mai karfi wanda in wani abin ya faru ganin sa ma ya tsorata in yi kama kai da duk kai wanda ka tsoron Allah ya ka jefa da shi kasa gefa haka amma kun dauko mai karaman tsaba ai bai cika ido ba ko ba ga bane ba ku dauki alqawiyyu karfa jarimi wanda in ya zara ido ya magana za a firgita amma kun dauko dan takwai to ga ai ba ba shi da karisma ta shugabanci to Allah ya ce ya karba yana damƙe ta kuma ta dawo sai Allah ya ce to sa hannunka a aljihu ko sa hannunka a hamata fita yana fitowa kuma bai za bai za ta zama haske karka ma rana ya ce to wayannan fara ka tafi da wadannan ayoyi nawa gurin fir'auna ka ce shi ba annabin Allah ba Allah bane ba Allah Allah gaskiya shine ubangijinka an gane to shine Allah ne ya ce masa fa alqa asahu dama ya ce to awalau ji'tuka bi shay'in mubin kenan ko da na zo maka da hujja bayananniya qala fa ati biha in kunta min as-sadiqin zo ka wata in dai gaskiya kake yi fa aka asahu ko sai Musa ya jefa da zanni fa fara fa idan ya subhanu mu ka zama kata kuwa farao ne zabura haka ya sa a ba da zabura an gane ko ba a kuma ya kare ba wannan za a yi da mu fa ilahi bayda'u lin-nazirin sai ya fita hannunsa daga cikin aljihu hannun sai zama ma'ana kamar rana farao ba ma iya gani sosai annan Musa ya sa hannu ya ɗauke macijiyarsa ta koma sanda ya mai da hannunsa aljihu ya koma noma to ka tambaya an ce a kawo ma an kawo maka haka ne kuma yanzu an bayyana ma ka gani to yanzu kuma za mu gani fir'auna zai yadda zai karba ba zai karba ba zai yadda yanzu ya sha kai ko ba zai karba ba idan Allah ya kai mu gobe za mu gani insha Allah zan taɓa ga ana abin da ya daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladarsa ta farko da kuma wani subhanahu wa ta'ala ya ga mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين جميع اعداءك واعداءك to da ka kawo wa marayu a cikin guda ko to wani da Allah ya yi Allah ya baki aiwa duk abin da yake zama da wani da Allah kore da eh kidiya da gaskiya abin da to dare wannan to alim ba a gane kan sai an je gurin masana abu to Allah ya baki lafiya bai wa Allah Allah ya kuma wannan kyauta ta اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وارحم يا حول الدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله